cikin suratul jafiya sura ta arba'in da biyar za mu tashi kan aya ta goma sha shida wanda zai karanta mana ayin qur'ani shi na sai ya aliyu dan maulamu shaida rusman gausi wanda zai fassara maulamu shehu islam shehu tayyib gausi رضي الله تعالى عنه رحمه الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ina mai musulunta ya tashi ya tsaya ya daga ya zanzu haka ya yi ya daga ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadu ashadu أشهد أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله abin da ka wada cikin wannan larabci ka ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka Allah guda ɗaya ne shine ubangijin komi da komi ubangijin kowa da kowa mahalicin komai da kuma shi kadai ne ubangijin mu shi kadai muke bautawa annabi muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne shine ya aiko shi da wannan addini na islam kace kuma ka tabbata annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne daga cikin manzanni wanda Allah ya aiko shi kamun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yarda da abin da ka faɗa kace alhamdulillah kace alhamdulillah ka zama musulmi yanzu abin da yake wajibi a kan duka wajibi ne a kanka za ka nemi ruwa ka yi wanka dukkan jikinka ba inda za ka rage wannan irin wanka in ga kwanta da matarka yadda maza su yi kwana da mata sai ka yi wannan irin wanka sannan ka yi arola ka yi sallah muda da sallah biyar kullum za a koya maka yadda za a yi so kuma alhamdulillahi Allah ya baka dukiya ka yi zakka a wannan wata da muke ciki daga yanzu ba za ka sha ruwa ba har rana ta faɗi dare ya sai ka yi niyan za mu ƙarasa wannan azumi tare da kai kuma Allah ya baka dama kai haji ba a cin alade musulmi ba a cin alade to abin da ba shi da kyau a musulunci yanzu ba shi da kyau a wajenka menene sunan kanada sunan da kake so na musulmi ba musa ko fata da sannu da musa mune muka murna Allah ya taimake mu da an zo da wani abu na yadi a mota a kawo masa an ba zo da shi ba kuma gobe to Allah ya taimake ka Allah ya taimake ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين Allah yana gaya wa duniya wa daga hakika ate na bani isra'ila kitaba mun baiwa yayan annabi yakubu su ne bani isra'ila yahud da nasara mun ba su alkitaba littafi wato an zo shi da an zo da shi da muradi amma ana nufin jam'i ne wato mun ba su littafi التوراة wanda muka ba annabi Musa da Injila wanda muka ba annabi Isa da sauran littattafan da muka ba annaba bani Isra'ila kuma mun ba su alhukum hukunci wato sanin fassaran aikin addini wannan wata Musa annabci da yawa cikin dangin bani Isra'ila wanda ba sa a cikin wani dangi ba yawan annabawan da suke cikin bani Isra'ila ba sa irin su a cikin wani dangi ba warzaqnahum min tayyibati mun arzuta musu abubuwa masu daɗi wato na abincin jiki da abin sha da abin jin daɗi na duniya wa faddalnahum alal alamin kuma fifita su akan talikan zamanin su idan an duba abubuwan da aka fifita su da shi wanda yake daban ne yawan annabawa cikin dangin su to wannan kan haka ne an fifita su akan wasu dangi wanda ba su da irin waɗannan annabawa amma lokacin da aka ce an fifita su akan alam wato akan duniya lokacin ba yi wannan al'umma ta annabi ba balle a yi magananta balle a ce ga wata al'umma ta fita amma da al'umma manzon Allah ta zo sai an tsayar Qur'ani yace kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nasi ku al'umman manzon Allah kun zama fiyayyun al'umman da Allah ya fitarwa duniya wato duk duniya ba al'umma mai daraja kamar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake cewa kuntum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa, wa akramuha ala Allah wato ku ne cikon al'umma saba'in ko kuka fi su daraja ko kuka fi su girma a wurin Allah saboda haka an bibita su akan talikan zamaninsu amma al'ummar manzon Allah ta fi su وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وآتيناهم بايا ودن أبوه دمك باسو na littattafai da annabawa da yawansu a cikin danginsu da kuma jin daɗin da muka ba su da fifita su da muka yi wa ake nahun bayyanatin min al'amri mun ba su hujjoji bayyanannu na gane addininsu wa ake nahun bayyanatin min al'amri mun nuna muku mun ba su hujjoji na ganewa a cikin addininsu وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلفوا مسسابا با إلا من بعد ما جاءهم العلم سيلوك جند علمي يزوم هنو النبي صلى الله عليه وسلم suka yi masa hasada suka saba ba su bi shi ba bagayen bainahum saboda zalunci a tsakaninsu ƙetare iyaka ba su ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa na ayi imani da shi yanda aka yi alkawari da su ba ba su yi haka ba wa mukhtalahu illa bi ba'di ma ja'ahul ilmu bagayan bainahu wato shi ilimi yana zuwa ne ya warware rigingimu a daina jayayya a gane gaskiya amma su bani Isra'ila lokacin da ilimin ya zo ne suka shiga jayayya suka bar gaskiya suka bi ƙarya inna rabbaka yaqdi bainahum da sannu Allah zai hukunci tsakaninsu yawmal qiyamati ranar lahira fi ma kanu yakhtalifuna fihi a cikin abin da suke jayayya akai Allah zai musu hukunci ya nuna mai gaskiya a bashi gaskiyarsa ya nuna mai ƙarya a hada shi da ƙaryarsa ya masa azaba
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون bayan duk al'amarin bani Isra'ila ya wuce al'amarinka ya zo sun sai muka sanya ka ala shari'atin min al'amri akan babban godabe babbar shari'a babbar hanya min al'amri na wannan al'amari na addini wanda aka faɗa na bani isra'ila ɗin nan kai kuma lokacin ka yayi sai muka kawo ka muka sanya ka ala shari'ati mila akan babbar hanya na wannan al'amari na addini fattabiha sai ka bi wannan shari'a wala tattabi kada ka bi ahawa a soye-soyen zuciya na allazina la ya'lamuna na waɗanda ba su da ilimi dama abin da yake bata shari'a guda biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arqudatu salatatul qadiyan fin nar wa qadin fil janna alqalai iri uku ne guda biyu yan wuta ɗaya dan aljanna alqalin da ya san gaskiya amma sai ya yi aiki da gaskiyar saboda son zuciya ko saboda kuɗi ko da soyayyen waɗansu ko da kin waɗansu bai shari'an gaskiya in ba sai ya batta to wannan zai shiga wuta da alƙalin da aka nada shi bai iya ilimin addinin ba sai ya yarda aka nada shi alƙali yana shari'a da jahilci shi ma wannan dan wuta ne amma alƙalin da ya san ilimin shari'a ilimin gaskiya yana shari'a da gaskiya to wannan dan aljanna ne a ilimin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin da Allah ya bashi daren Isra'i da Miraji ya bashi ilimin mutan farko da mutan ƙarshe ya ƙara masa ilimin da mutan farko ba su da shi mutan ƙarshe ba su da shi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kawo shi ya bashi abin da ya bashi ya umurce shi isar da aika na Allah zuwa ga yan adam da da aljannu da kowa da kowa shi manzon kowa da kowa ne ma in an ce shari'a wannan lafazi na shari'a yana ɗaukan sunan abin da ake yi a kotu na raba fada da bai kowa mai haƙƙi haƙƙinsa shari'a kenan amma in an ce shari'ar da manzon Allah ya zo da ita wannan abubuwa guda biyar ne wanda kowane ɗayansu ya rabu ya kasu kashi biyar in sun haɗu sai su zama kashi ishirin da biyar to su ne ainihin shari'ar manzon Allah gaba ɗaya wanda Allah ya umarce shi ya isar da ita sun maji Allah ka ala shari'ati mai larifar biha abubuwa guda biyar ɗin nan akwai mutagadat abin da yake cikin zuciyar musulmi akwai ibada ayyukan da Allah ya dorawa musulmi ya aikata ya masa ibada da su waɗansu cikin mutane waɗansu kuma daga cizai Allah akwai mu'amala ayyukan da ke tsakanin mutane da mutane ko musulmi da musulmi ko musulmi da wanda ba musulmi ba ko gwamnati da gwamnati ko jama'an musulmi da jama'an da ba musulmi ba ko jama'an musulmi da jama'an musulmi ana kiransu mu'amala to kowanne sai ya kasu kashe biyar daga nan daga mu'amala sai ya zama an samu kaffara kaffarori daga nan sai a zo wajen danja wato uquba abin da yake fidda jini hukuncin da yake fidda jini to yadda suke zamuwa 25 din nan mutaqadat suka su kashi biyar idan musulmi ya yadda ya zama musulmi to ya yadda da Allah ya yadda da annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama daga nan sai ya ce to ya yadda da dukkan manzannin Allah ya yadda da dukkan mala'ikun Allah ya yadda da dukkan littattafan Allah yadda da duk abin da ya shafi mutuwa har zuwa ƙarshen har zuwa ƙarshen lamarin mutuwa daga mutuwa shiga kabari tambayan mala'iku tashi hisabi da abubuwan da suke har zuwa siradi har zuwa shiga wuta Allah kiyaye mu zuwa shiga aljanna Allah sa da mu har zuwa fadan Allah to waɗannan su ne guda biyar mutagadat kenan wanda zuciyar kowane musulmi suke su biyar dinnan daga nan kuma sai ibadu guda biyar su ibadun babban su sallah ita sallah akwai sallar farilla guda biyar akwai salloli na nafilfili su ma suna nan akwai kowa sunnoni manya-manyan sunnoni kamar sunnonin sallan idi guda biyu sallan istisqa'i neman ruwa sallolin kiswewar rana sallolin kiswewar wata da sune sai witiri sune as-sunan al-mu'akkadatu arba'u wal witru ulaha wa minha arfa'u kuma salloli ko waɗanne irin salloli farillai da sunnoni da mustahabbai daga nan sai ibada shine salloli din kenan daga sallah ibada ce sai zakka zakka zakkan fidda kai zakkan kudi zakkan kayan noma zakkan dabbobi zakkan abin da ake samu a ƙasa ko rikazi ko fetur da kuma dukkan sadakoki sannan sai a zo daga zakka sai azumi azumi farilla azumi watan ramadana irin wanda muke ciki a yanzu nan akwai azumi kuma na nafilfili wanda ake yi na kullum ran alhamis da ranar litinin da uku a cikin kowane wata da kuma na sauran taso a ashura da azumi da ake yi na nafila ba na farilla ba daga azumi ya wuce sai maganan haji haji ana yin sa ne sau daya a cikin rayuwa da shi da umra amma ana son a maimaita domin annabi sallallahu alaihi wasallam man hajja wahidatan faqad adda farda wa man hajja thaniyatan faqad da'ina rabba wa man hajja thalithatan faqad harrama Allah wajhata wa nar duk wanda ya haji na farkon nan ya ya saukar da farillarsa wanda ya na biyu kuma ya bai Allah bashi wanda ya na uku kuma Allah zai haramta jikinsa ga barin wuta daga haji da umra to sai jihadi jihadi ya kasu kashi biyu akwai babba akwai karami to amma za mu aje maganan jihadi sai gaba ko gobe ko jibi insha Allah don zai kawo magana mai yawa wanda zai hana mana fassara abin da muka zuba din nan yanzu gashi an samu mutagadat guda biyar ibadat guda biyar sai mu'amalat mu'amalat mu'amala tsakanin mutum da mutum musulmi da musulmi ko musulmi da wanda ba musulmi ba ko tsakanin jama'a da jama'a ko tsakanin gwamnati da gwamnati ko tsakanin mutum da gwamnati mu'amala ne tsakanin mutum da mutum abin da ake nema cikin su gaskiya da adalci gaskiya da adalci a shiga naɗe-naɗe a naɗa shugaban gwamnati a naɗa mataimakansa shugabannin yaƙi shugabannin kulawa da kuɗi shugabannin komai naɗe-naɗe dai a cikin naɗi ana kulawa a naɗa kowa akan abin da ya sani kada ana ganin wanda ya san aiki ya iya amma ba a son sa saboda wani ɗan dalili a naɗa shi a naɗa wanda bai iya ba in an yi haka an haƙinci al'umma kowa a naɗa shi akan ilimin da ya sani ya ƙware inna Allah ya amurkum an tu'atul amanati ila aliha in an gama naɗe naɗe to an gama ɗaya kenan daga cikin guda biyar sai ya shiga maganan ciniki da abin da ciniki ke jawowa su bashi su ƙodogo su aro su abu da duk da yake ciniki yake jawowa da yake abin da yake haram a cikinsa da haram a cikinsa har zuwa gado daga nan sai ya shiga babban ciniki wanda saboda girmansa ba a kiransa ciniki shine aure da abin da aure ke jawowa matar da za a auro da yadda ta auren da yake haladdinsa da haram ɗinsa da abin da yake jawowa na shayarwa da tufatarwa da idda da duk abin da aure ke jawowa to an yi haka ga mu'amala ta naɗe-naɗe ga mu'amala ta ciniki da abin da ciniki ke jawowa ga mu'amala ta aure da abin da aure ke jawowa sannan sai a shiga sulhu wato abubuwan na duk da aka duba a sa mutane ƙwararru su duba a cikin naɗe-naɗen na an yi gaskiya an yi adalci wurin da aka yi kuskure ba a yi adalci ba a gyara wajen cinikin na an yi gaskiya an yi adalci wurin da aka yi kuskure a gyara wurin cikin maganar auren na an yi gaskiya an yi adalci wurin da aka yi kuskure a gyara don ba a son a kai magana kotu kaiwa magana kotu yana bata zumunci Allah kuma yana hana mutane kan su riga yanke kar su riga yanke zumuncinsu to daga nan in an gama maganar sulhu abu in ya gagara to sai a kai gaban alkali kotu shine na ƙarshe mu'amala sun zama biyar kenan ga naɗe-naɗe ga ciniki ga aure ga sulhu ga kotu to daga nan sai guda biyu waɗanda suke sai guda biyu na gaba ɗaya ka fara ka yi laifi a gwada maka abin da za ka yi maganin wannan laifin ka yi rantsuwa ka karya a gaya maka kafara da za ka fi ya musu lasu ta ayyam ka yi zihari ka ce matarka kamar uwarka dole sai ka yi kafara na azumi sittin kamun ka kwanta da ita kafaran wajen haji wanda mutane guda biyu za su hukunta ka in ka kashe wani dabba a cikin harabi kafara na bata azumi ka bata azumi da rana a cikin watan ramadana a gaya ma kafara da za ka yi kafara ta kisan kai allah ya kiyaye ka yi kisan kai a gaya maka kafaran kisan kai in an yafe to wannan an samu a kafarori kenan yanzu zauren guda biyu da za a shiga amma sun haɗu sun zama guda ɗaya su ne ukubat wato ukubat su ne mutum in yayi in ya kashe wani a kashe shi in ya cire haƙorin wani a cire nasa in ya cire idon wani a cire nasa in ya karya hannun wani a karya nasa su ne ukubat wato da haddodi da ukuba da haddi a haddi da haƙƙi kenan haƙƙi na ɗan adam yana karɓan fansa amma haddi na Allah bai karɓan fansa bai karɓan fadanci amma mana haƙƙi duk abin da za ka biya kuɗi a sallame ka kamar kisan kai ɗin za a baka dama kana son karama ne a kawo maka gaban hukuma da kai da mutumin da ya maka kisan kai ko a ba kai da hannunka ka kashe mutumin koko hukuma ta sa wani ya kashe a maimakonta domin ba a son abu da duk ya fidda jini musulunci ba yarda wani ya yi ko waɗansu guruf su yi sai dai gwamnati su kuma sun kasu kashe biyu ne akwai haƙƙin ɗan adam akwai haddin allah haddin Allah ko misalin mutum ya yi sata haddinsa yanke hannu mutum ya yi fashi da makami haddinsa yanke hannu da gaba mutum ya yi zina bai taɓa yin aure ba haddinsa bulala ɗari mutum ya taɓa yin aure ya yi zina a rasa mafita haddinsa jefewa to duk abin da zama haddi ba wanda zai sa baki a sauwake ba yadda za a yi sai dai shubha shubha tana sa haddi a samu sauki ma'anar shubha an samu saboda hadisi manzo Allah da yake cewa idda urhudu da bi shubhati masalatun in dai kun samu dan hanya ko min hanya rikici ko dan kadan ne yadda zai kau da haddi akan musulmi ku bi hanyar an taba kama wani mutum aka ce ya yi zina aka samu shaidu guda hudu za su zo su yi shaidan lalle sun tabbata ya yi zina din a zamanin sai na umaru ne to da mutum ya zo wanda zai ba da shaida na farko aka ce masa ka faɗi gaskiyan abin da ka sani ya ce gaskiya ya ga zakarinsa a cikin farjinsa suna yin zina wannan ya wuce aka kira wani biyu ya faɗi haka aka kira wani uku ya faɗi haka da na hudu ya zo sai na ya ce wannan mutum da ake maganar sa fa babban mutum ne annabi ya bar duniya yana cikin yarda da shi wato ka dubi mutuncinsa kuma ka faɗi gaskiya ya ce zan faɗi gaskiya ni abin da na gani na ga duburansa kusan duburanta na ga ƙafafuwansa can kusa da naga kafafuwanta masu lalli can kusa da kunnensa naga ana motsi kamar tafiyar katantanwa sai iyaka abin da ka gani kenan eh to shi kenan waɗannan da suka ce sun ga an yi zina maganar su ta zama ƙarya a yi musu gudana tamanin tamanin kaga wannan ɗan rikicin da aka samu ai ba shi da yawa ɗan abin da aka rasa da cewa zakari a cikin farji ne kaɗai da ba faɗa ba shi yana shaidar ta cika sannan ainihin akwai bambanci har yanzu tsakanin haddi da haƙƙi haddi sai dai shubha ne zai maganinsa amma banda ceto banda maganan wani banda banda kawo dukiya amma haƙƙin ɗan adam idan mutum ya yi an masa kisan kai a billahi zai iya ramawa ko a rama masa a fada a gaban hukuma zai iya cewa shi ba zai rama ba a bashi diya dukiya kenan a zai iya cewa shi ya yafe gaba ɗaya ba zai rama ba ba zai karɓi dukiya ba an bashi dama kaga wannan an samu fita a kan haƙƙi kenan da haddi ne ba yadda za a yi a canja sai dai ta hanyar shubha to tun da aka ce ainihin duk abin da zai fidda jini ba yadda mutane su yi ko mutum ya yi ba sai dai gwamnati to in ba yi sa'a ba gwamnatin ta zama ba ta yi imani da Allah ba ba zai ta yi imani da maganar Allah ba yadda za a yi hukunci kenan saboda haka da muka samu muka samu kanmu nasara ya zo ya mallake mu shi nasara bai imani da Allah ba bai imani da hukuncin Allah ba in aka ce masa ga laifi hukuncin nan ba mai zartarwa sai gwamnati kai kuma kai ne gwamnati sai ya ce menene aka yi ya ce waɗannan sun yi zina ne hukuncinmu jefe su za a yi har su mutu ya ce menene zina ce mutum ya kwanta da mace ya yi da ita abin da miji yake yi da matarsa amma matar ba matarsa ba ce ba baiwarsa ba ne shine zina ya ce to ina ce tana so aka yi mata shi ma yana so ya yi ba dole ba a yi to mini abin abin jifa a ciki shi bai ga abin jifa ba shi ba ture to bai yi imani da abin da Allah ya faɗa ba kaga ba ko wanda zai yi sai shi shi ko yace bai ga yi laifi ba tunda ba dole aka yi ba ba kuma ji mata ciwo aka yi ba to duk duk haƙƙin da aka faɗa ma duk haddin da aka faɗa masa abin da zai faɗa kenan tunda ba musulmi bane bai yarda da to amma har yanzu akwai bambanci tsakanin haƙƙi da haddi haddi idan an kama mutum akan yayi zinaɗin za a jefe shi din ko za a bulale shi sai wani abu ya faru sai ya gudu aka neme shi aka rasa shi ba zartar ba to idan ya dawo ba za a sake kama shi ba amma in haƙƙi ne ko da jikan mutumin da aka yi wa haƙƙin ya saura zai kama mutumin ai ga wanda ya kashe muku wanin ku gashi an ganshi da ba a ganshi bane to sai ya kai wajen hukuma aiwa wannan mutumin hukunci amma ban da haddi haddi mai shi in ya buya ya je ya dawo ba za a iya kama shi ba in ka kama shi sai rikici ya same ka daga mutumin da ya zina aka kama shi za a zanta masa da hukunci sai aka neme shi aka rasa gashi nan an an ya dawo sai ce wane ne ni ni ne aka ce na yi zina a ina to ba kai da gaba ɗan da sai ka nemo shaidu guda hudu wancan shaidun ɗaya ya ƙaura ɗaya ya mutu ɗaya baya nan suwaye za su yi shaida sai ya zama kai kayi kasafi kenan sai ya maka bulala da akwai bambancin tsakanin haƙƙi da haddi suna da yawa domin abin da ya shafi haddi haƙƙin Allah ne abin da ya zama haƙƙin mutum ko haƙƙin mutum ne to bambancin su kenan shi yasa waɗannan abubuwa 25 su ne addini gaba ɗaya wanda kullum malamai suke ta karantawa har yanzu ba su karance su ba saboda yawansu su waɗannan guda 25 biyar da suka zama biyar biyar sau biyar ɗin nan to su ne duk shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ta karantawa har yanzu ba a karance ta ba sai dai wanda ya zama fardu zama fardu shine kadai Allah zai masa kashfi ya san su gaba daya jumlatan wa tafsilan kuma jallaka ala shari'ati mai lamri fattabiha mun sanya ka ala a shari'ati akan wannan babbar shari'a min lamri akan wannan lamari na addini fattabiha kai ka bi shari'a wala tattabi kada ka bi ahwa allazina la ya'lamuna soyayyen zuciyar mutane jahilai wanda ba su san gaskiya ba إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين su waɗannan gafurai da suke ce maka ka bar abin da ka zo da shi ɗin nan ka bi addinin iyayenka da kakanninka don mutane ne wanda sun fi ka ka bi nasu ya fi ka bi naka Allah ce ka bar komai da komai ka bi shari'ar da na shimfiɗa maka kafiran nan maganganun da suke yi ba za su wadatar da kai gabarin komai ba wayan na zalimi na ba'adu mu auliyahu ba su waɗannan kafirai azzalumai ba'adu sacin su masoyin saci ne suna son junansu suna taimakon junansu cikin karya da kafirci wallahi shi Allah shine waliyul muttaqina mai jimintar lamarin masu tsoron sa عذاب سائر للناس هدى ورامة لقوم يوقنون هذا ونن القرآن ونن شريعة كما زم الله صلى الله عليه وسلم بسائر للناس بسيرة ني وان ديكي زي wayar da hankalin mutane su san shari'an Allah basairu jam'u basiratin basira idon zuciya shine basira bazar kuma idon idon ka idon idon nan da ake kallo da shi shine basar basira kuma idon zuciya na basira ka alqur'ani shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basira ne wanda za ta ganar da mutane hanyoyin rayuwarsu su san abin da Allah ya ce su yi su san abin da Allah ya ce su bari su san abin da zai amfane su duniya da abin da zai amfane su a lahira da abin da zai cuce su a duniya da abin da zai cuce su a lahira duk wannan alkur'ani wannan shari'a ta yi musu bayanin su wahudan kuma shari'a ne shi alkur'ani shari'ar manzon Allah shari'a ne wa rahmatar rahama ce ta Allah liƙaumin ga mutane nuna masu yaƙini wato wanda suka yadda da annabi suka yadda da alƙur'aninsa da addininsa الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ما هيهم وبعدهم ساء ما يحكمون ويسوء masu aikata miyagun ayyuka na kafirci da zalunci su suna zaton za mu mai da su a lahira kallazi na amalu wa min salihati kamar wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka mu daidaita su sawa'un daidai da daidai da waɗanda suka aikata kyawawan ayyuka da imani da wanda suka aikata ayyukan zalunci da kafirci mu daidaita su sawa'un mahayihum wa madum da rayuwarsu da mutuwarsu duk su zama daidai ko kuma su zama daidai a duniya su zama daidai a lahira haka suke zato ai ba za mu yi haka ba sawa'un mahayihum wa madum sa'a ma yakumun duk wanda suka yi wannan hukunci na cewa za a daidaita tsakanin masu aikata miyagun laifuka na kafirci da zalunci za daidaita su da mutanen da suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka wanda suka yi wannan hukunci sun yi mummunan hukunci ba za a yi haka ba wanda mun amin salihan falinam su yi wani sa'afa ne ha wanda ya aikata kyakkyawan aiki sakamakon kyakkyawan aiki za a bashi wanda ya aikata mummunan aiki sakamakon mummunan aiki za a yi masa فغضب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ما هيهم ماتوا ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah Ubangiji shi ya halicci sammai da gassai bil haƙƙi da gaskiya ba don wasa ba, don gaskiya Allah ya halicci sama da ƙasa kuma gaskiya ce take rike da sama take rike da ƙasa wa kharaqa Allahu samawati wa arda bil haqq wa litujzi kullu nafsin bima kasabat Allah yayi waɗannan abubuwa ne ya aje gaskiya daban ƙarya daban wa litujzi don a saka wa kullu nafsin kowace rai bima kasabat abinda aka abinda ta aikata ba za a rage mata kyakkyawa ba a zalunce ta ba za a ƙara mata mummuna ba a zalunce ta ko la yuzlamuna mutane ba za a zalunce su ba kowa nasa akan nasa za a yi masa hukunci بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة اتخذ إله هويه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون يا رسول الله كبالي لا باري منا أفرأيت يزو متمن دكاكا من اتخذ إله هواه وانده يميد سلزوشي يسشيني أبنجي ساعه abun da ransa ta gwada masa ya yi duka shi zai yi abun da ransa ta ce ya bari duka shi zai bari ya mai da son zuciyar sannan shi ne ubangijinsa wa zallahu Allah Allah ya riga ya ɓadda shi ala ilmin tare da sanin bin gaskiya shi ne daidai bin son zuciya halaka ne ya san haka amma sai yake bin son zuciyar wa katama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya rufe kunnensa baya jin gaskiya Allah ya rufe idon sam'ihi wa qalbihi Allah ya yuke zuciyarsa ba ta kiyaye gaskiya waje ala ala basari rishawatan sai ya sanya rishawatan rubi ala basari idonsa baya ganin baya ganin gaskiya wannan mutum kuma ya ji wa zai iya shiryar da shi min badin latun da Allah ya riga ya bada shi haka abala tazakkarun me yasa ba za ku yi tunani ku gane ba Allah ya riga ya ɓadda mutum ya rufe zuciyarsa ya rufe idonsa ya yunke kunne ya ya kulle kunnensa ya zama baya jin gaskiya baya ganin gaskiya baya tunanin gaskiya wa zai iya shiryar da shi ba wanda zai iya saboda haka manzo Allah ke cewa mata ta kubbati sama'i ilahun ubadu min duni la a'zamu min hawan muttabai yace a karkashin saman nan ba ubangijin da ake bautawa fiye da son zuciya son zuciya shine yawancin ake bautawa in kaga mutum yana tsafi son zuciyarsa ce ta kai shi ya eh haka din in mutum yana sata son zuciya ta kai shi in mutum yana neman mata son zuciya ta kai shi in mutum yana kin gaskiya sai ƙarya kawai son zuciya da ya ta sashe ka to duk wanda ya zama haka Allah ya riga ya bar da shi ba mai iya shiryar da shi afala tazakkaru ashe ba za ku yi tunani ku gane ba
الدنيا نموت ونحيي وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وقالوا ودنسك ورمكم سنتي ما هي إلا آياتنا الدنيا باب وني إن أموت ذا أتاكي ba wata rayuwa banda wannan rayuwa tamu ta duniya ba wani tashin kiyama ba wani hisabi ba wani hukuba wannan rayuwar duniya ita ce kadai rayuwa na mutu wani haye mu mutu ‘ya'yanmu su gaje mu su rayu ko ko mu mutu jama'a maƙotanmu su gaje mu su rayu iyakanta kenan ba wani an mutu za a tashi ba ma yi wuri kuna illar da ba abin da yake kashe mu sai zamani zamani in ya ga dama ya kawo mu in ya gaji da mu ya kashe mu amma ba wani in an mutu za a tashi وما لهم بذلك من علم ubangiji yace ba san menene addaru ba da sun san addaru da maganar da suka faɗa ta zama gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji Allah yana cewa dan adam mai daina zagin zamani Allah shine zamani in ji Allah ana daharu kara riga zagin zamani a zamani Allah shi ne zamani domin a hannunsa komai da komai dare da rana rani da mana daɗi da wahala duk suna hannunsa ne shi ne zamani ɗin wai da sun san Allah shi ne zamani to abinda suka faɗa da ya zama gaskiya ba abinda zai halakar da su sai Allah kenan to amma su zamanin dare da rana rani da mana suke nufi amma lahum bi zalika min ilm ai ba su da ilimin sanin menene addaru din ba amma lahum bi zalika min ilm in humu illa yazunnun duk abubuwan da suke cikin zato suke yin sa babu yaqini
wa idza tutla
na kan hujjata
وإذا تتلى عليهم
تتلي عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين idan an karanta musu ayoyi na hujjojin Allah yana kashe mutane kuma zai raya su in an mutu za a sake tashi ai mu kam suka ce in an mutu ba wata tashi in an mutu in kuma maganan ku gaskiya ne to ku tayar mana da iyayenmu da kakanninmu wanda suka mutu a shekarun baya mu gansu in mun gansu domin tabbata kenan an mutu an tashi gashi sun mutu gashi an tashe su sai lokaci bai yi ba ƙaru sai suka ce hujjar su kenan utu biya ba ina in kuntum sadiqina in kun ce in an mutu za a tayi to ku zo mana kakanninmu mu gansu in mun gansu kun an tada matattu mun gani kenan maganar ku ta zama gaskiya ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل يا رسول الله duk wanda yake musu in an mutu za a tashi ka ce masa kulillahu yuhyikum summa yumiitukum Allah wanda ya raya ku a duniya din nan shine zai kashe ku in lokacin ku ya kare in ajalin ku ya sauka sun mai mu ila yawmil qiyamati sannan ya sake tashin ku ku zama rayayyu zuwa fil tashin kiyama don a muku hisabi la raiba fi ba shakka cikin wannan ai ma Allah ya riga ya kaɗe hanzarin duk mai mutu ya mutu za a tashi kullum ai matattu ake tayarwa kake cin abinci in ka ci tuwon masara to masarar da ta mutu bara aka sa ta a kabari aka gunne aka yi mata noma aka sa taki ta girma ita ce Allah ya tashe ta zama sabuwar masara kake ci bana in ka ci shinkafa to shinkafar bara ce da aka gunne ta a kabari ta tsiro aka sa mata taki ta zama shinkafa Allah ya raya ta kake ci shinkafa a bana duk abin da kake ci in dai da ƙasa yake ai abin da ya mutu aka bunne ne Allah ya tashe shi kake ci kai ma ka isa ka isa kai muzun Allah yana ta da matattu gashi ya ta da matattu har ka ci ka ci mataccen dawa ka ci mataccen gero ka ci mataccen shinkafa kulillahu yuwikum ga ya musu Allah shine zai raya ku a rayuwar duniya sun mai yi tukun ajalin ku ya kare ya kashe ku sun bai ku musan na ya tashe ku ya tara ku ila yawmil qiyamati zuwa filin kiyama la raiba fi ba shakka cikin wannan walakin naktaran nasi la ya'lamun amma yawancin kafirai ba su san in an mutu za a tashi ba ولله ملك السماوات والأرض يوم تقوم الساعة يوم ذي يخسر المبطلون بل لك السما دكذا duk gaba ɗaya mallakan Allah ne Allah ne ke mallake da sama da ƙasa ya yi abin da ya ga dama cikinsu ya raya a cikinsu ya matar a cikinsu ya tayar da mutane a cikinsu shi Allah shi ne mallakan sama da ƙasa da komi da komai ko yau ta sa'atu ranar tashin kiyama da ake magana za a yi tashin kiyama din nan yau mai izin rannan ya fitar mubdiluna masu ƙarya fa za su yi asara da sun ce ba za a yi tashin kiyama ba an gaya musu a yi imani a yi aiki mai kyau a nesan ciwon munan aiki in ba yi imani ba ko ba yi aiki mai kyau ba in an tashi za a shiga wuta a shiga azaba to sun ce ƙarya ne ba wata ba wata kiyama da an mutu an mutu kenan ba tashin kiyama to gashi nan tashin kiyama ya faru ya zama gaskiya ga azabar nan a gaban su ana ce musu asirun haza amantu la tusirun ga wuta a gaban ku wutan ma da ku in kun ga sai ku ce sihiri ne to wutan ma ga tan sihiri ne sai a nuna musu ga wutar ta zama gaskiya to sai ya zama rannan sun yi asara tun da wasu karbi maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to shi kenan sun yi asara ga shi an yi tashin kiyama ga azaba kuma ba za ku su kauce mata ba وتري كل أمة جاثية كل أمة تدعي إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون ranar tashin kiyama rana ce mai ban tsoro mai ban tsoro za ka kullu ummatin jafiya kaga al'umma kowa a durkushe kowa ya durkusa yana jiran abin da za a yi da shi kullu ummatin tut'a ila kitabiha kowace al'umma ana kiranta ta zo ga littafin da ta zo ta karanta da kanta igra kitabaka ka bi nafsika yau ka karanta da kanka kai wa kanka hisabi ya kullu ummatin jasiya sai kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'i ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta ta zo ta karanta littafinta sai ka ji in sun karanta littafin sai su ce mali hadal kitab la yuradu saghiratan wala kabiratan illa atiha wa wajadu ma amilu hadira wani irin littafi ne wannan ba abin da littafin bai faɗa ba da ƙaramin laifina da babban laifina wanda na manta da wanda da duk ga su a rubuce kullu ummatin jafiya kullu ummatin tudai la kitabiha alimatu zauna ma kuntum ta'malu yau fa za saka wa kowa da abin da ya aikata هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أنونا مسأتي قال التابن دمك ساعة aka rubuta ayyukanku da maganganunku a ciki ga littafin da mala'ikunmu muka sa suka rubuta ayyukanku da maganganunku a ciki yana littafin gaskiya yake faɗa muku baya ƙara muku baya rage muku ba zai ƙara muku laifinku ba ba zai rage musu kyawawan ai ba zai rage muku kyawawan aikin ko yan dibu yana magana bil haqqi da gaskiya littafin namu inna kunna mun zamo nastansikhu muna sa a rubuce wato nusta a rubuta wani karatu a jikin wani karatu to muna sa mala'ikunmu suna rubuta maganganunku a cikin littafin namu ko littafin naku a za kitabuna ya ɗigo alaikun bilhaq inna mu kunna mun zama nastansiku muna yin nuska wato muna sa a rubuta ma kuntum ta'amaluna abin da kuke aikatawa أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين اليوم تجزون الإنكينا يوزع ساكا وقوة دعيك سا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وأن سكى إيماني سكى أيك تكيا وأن أيك فللين نافل بلي فيدخلهم ربهم في رحمته Allah Ubangijinsu zai shigar da su cikin rahamarsa mai wannan aljanna Allah sa da mu. Zalika samun rahaman Allah a tsere wa azabar Allah kuwa shi ne alfawzu almubin babban rabo bayanan ne a fili Allah sa da mu. Allah ya mana gafara. Allah ji kanmu, Allah ji iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah sa ka wace wani mu da alheri. Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana imanin mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana jama'ar mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatunsu abin da suke neman Allah ya ba su abin da suke tsoron Allah kiyaye su Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim فاتحة مع الصلاة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين